أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا باسطا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala cikin ikon shi ya sake kaddara dawowar mu a wannan markaz a hannun sunna wal jama'a wanda ke barkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna yi Juma'a sha biyar ga wata na Shawwal hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyar ga watan biyar dubu biyu da ishirin da hudu. Allah muna mawafaka. kenan bayan hutun bayan dai tsaye da karatu za mu ce na sha'aban kuma bayan karatu na ramadan yau mun dawo a cikin watan shawar allah ce muke mu ba mu damar kakar da abin da yake wajibi kan mu ganin cewa a sati da watan da ya gabata akwai hudu ba wadda a cikin wasu kalmomi masu muhimmanci na mance ban fassara ba kuma kalma tana da alaƙa da hali da muke ciki a wannan lokaci kalma ta umar bin khattab radiyallahu anhu wanda yake cewa la tanqudanna ural islam qurwatan urwa idza nasha fi islam mala fi jahiliya musulunci na samun cikas ko matsala ko kulli na musulunci na warwarewa idan wasu suka taso a cikin musulunci wanda ba su san ba abin da ya wakana a jahiliya ɗan wannan matsala ce abu da sananne babu wanda ya san mahimmancin sunna ko daɗin sunna sai wanda ya rayu a cikin gargajiya ya yi kowa sanin daɗin sunna ‘yan uwa duk wannan yau irin za mu ji hayaniya ta ‘yan bida sun samu wata dama ta irin abin da ya wakana a bauchi ‘yar kalmar ɗan uwaye an doke ta a yi yawo da ita suna neman cin ba ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Ah, muna bayanin mas'ala ta wanda a wannan kwanaki mai jin da hanyoyin watsa labaru daban-daban irin magana da ayan bida'a suka samu damar yi kan wata kalma da ɗan uwaye a bauchi suke juya kalmar hatta kai suna kalla ai dama suna wani cewa alu sunna ba sa sa'anu sallallahu alaihi wasallama ba sa kaza ba sa kaza muke annabi ‘yan uwa wani abu ne daban wanda suke nema su yi ‘yan uwa alhamdulillah na ma'ala godiya da ya haskaka al'umma da hasken sunna ‘yan uwa cewa duk wanda ya rayu mu cewa ga launi ba jiyo ba kan lamarin bida ko gargajiya mun san sare yadda muka taso cikin duhu na jahiliya da muka taso Allah ya ka hasken sunna ta haskaka maka ne. ‘Yan uwa duk irin abin da kuke ji a yau na ɓangaren ‘yan ɗariƙa, kowa ya san a nan duwan da kiɗan shekara hamsin zuwa sattin, ya san yadda kakanninmu, uwaye da kakannu, yadda suke da tsananin adawa a kan ‘yan ƙabar ko ƙabar ko? Ai abin ba ƙabar bace ba ake ba. 'yan ɗarikar tijaniya wanda suka zo 'yan faida za mu ce ba tijaniya ba asali su kakannin namu da kuwa mafi yawa ai suna ɗarikar tijaniya amma suna yin su kurin an ba su zikiri ne a stikifari hailala wa annabi salati masha Allah kurin aka gaskiyarta ba su da wata masaniya dole mutum labari na wani ganin Allah wani albada aljanna garantar aljanna duk wani kai labari wala ba su ba ruwansu da shi kurin suna yi ne a matsayinsu na masu azkar da yawa akan haka suka ta yi akan haka suke sa lokacin da faida ta zo wani ɗaya cikin manyan malamai na garin na wani ɗari ka iya bayanin waɗannan ya ce ya ce jahilanta ne haka ne su ba su san bada irin abin da yake cikin hakikar jahili shi ke a rajiyo ke magana jahilanta ne su suka santa da kyau shi kuma na faida ne duk abin da ake hudu da ana abin da ya kamar shari ne ko da yake kuna yi ne a yau to na asiri ɗaya daga cikin malamai sananne duk wani magana ganin Allah wani magana alƙawarin aljanna wani magana ba ba annabi matsayin Allah ko ba shehu ma matsayin Allah duk abin da ake kuna ji suna tabbatar da shi na kiran wani Allah don tun misali muna irin na ba misalai irin na wuri da su wani malami ya ga mana cewa wai an zo tasha wannan wanda san kada ka zaure zuwa Najeriya wai an zo nan sai mota tafi za ta fada ruwa sai wani ce ya shewa abul kadir ya shewa abul kadir sai kun sai wani mutum mutu daga cikin kun gada ya kare mota ta tsaya wani malami shi karatu muna kaga me kaga da mutum ke istigasa da wani Allah haka take haka ce aqida ta san haka ne aqidar neman taimako a wajen Allah haka kuma za a dora ku akan shi bangaren rika kenan duk abin da ke wani abin haka yake amma garantin wannan abin kuma a dora ka kan kiran wani Allah in ka ɗauka mu abin ya da yawa ga ahlus sunna bangaren da su musulman da sunna nan ka zo kana muna tsalla muna azumi muna karanta tun daga adin wallahi har muna karanta risala muna karanta mutum halilu wallahi da muna malik amma ba mu kawo a ka ba za a baka wurdi na kiran rauka ya ilu haka ka ya ilu damu da ya ilu jabara ilu wallahi haka muka taso muna yi a kamu ka ba babu tauhidi kuri ilimi mu muke yi ba ga wai mu muke da kan Allah ka wata mana ba zai ce a mu muka yi sabai sai ba kuma kama suka tuba mu mun tuba Allah ka wata mana in wannan abun haka muka taso kana sallah kana an kana karatu ka dauki sunan Allah ka rubuta lakani da jini ka sa a salanga duk wani abu da wani abu da tabbata wa haka sai da auren karshen da kafurci wallahi ba a kama mu kawo ba kiran wani Allah aljuyar ƙura'anin duk abin da ake shirka karara wallahi haka aka taso Allah sa daga baya hasken sunna da zo aka haskaka maka ga gaskiya muna fatan Allah tabbatar da mu akan haka wanda ba su gane ba fata muke su gane su ake nema su gane kada mutuwa ta zo ma kana cikin shirka wallahi na fatan mu kahin ajalin ka yi kakkare da rudin ɗan ɗarika ko ɗan gargajiya da su za su kai ka sabar ka mutu babu imani wani malami ke cewa ɗan tsambu sharrin shi ya yi kura sharri cidan kura ta cinye za ta baka da imaninka shi ya raba ka da kudin ka raba ka da imaninka haɗari ne na tsubu yan wani suka ce wallahi muna mun ga abu da yawa da haka duk wani sauran ɗan hayaniya sun sani sarin illakin Allah kowa san ahlus sunna akan me ake yi ma ahlus sunna adawa ya ce abinda manzon Allah ya zo ya wadatar da shi ya ishe shi sun ce a'a wancan ɗariƙu ma kowace ya ce nata shi ne gaskiya ya yi ainihin nasu ko na waye ne na su na shehunansu muka ce a'a na manzan Allah ya shehu kuma ce duk wata hanya ba ta manzan Allah ba duk abin da wani tsara ka bi ka ta hanya saba'in da biyu ɗan wuta don haka manzan Allah ya ce saba'in da uku ce ce ɗaya ce ta aljanna wace ce ta ta aljanna ɗaya ce ta aljanna ce wanda ya bi abin da nake kai duk abin da wani ya tsara ma ka bi to lakata haka yan uwa muna magana cewa wallahi kakanninmu haka suka tashi kurum su yi zikiri haka suka tashi kurum kuma muna shaga muku cewa waɗannan ma da yawa cikin magabata abdulkadir jalali abdulkadir ka tambayi labarin shi cikin imamun zahabi sirrin alamun nubula hatta ibn taimiyya ya kawo abdulkadir duk abu da yawa mabiya masoya suka shirya kayya da yawa ga abdulkadir abu iya cikin malaman sunna abdulkadir ba kadiriya daban abdulkadir daban tijaniya ce ba ta da shaida ma abdulkadir ya da shaida masu jami'a babu shaida ga magabata ba wanda ya mai shaida cikin magabata a cikin halin mutanen kwarai amma abu da tsadar an mai shaida iya cikin mutanen kwarai wanda yan Allah wani shaida ce ta magabata iya cikin mutanen kwarai lakin abu da yawa da aka dangana wani malaman wallahi dangana masu ake hudubar shaidan ce idan kai gyara yana biyo ba don yi banna don haka yan uwa ku samu nutsuwa kakkata da hankalinka mai shirri ya shirri kai dai ka san abin da kake kan shi shine bin Allah yadda Allah ya ce a Qur'ani yadda manzon shi ya wani a sunna kuma ka bauta mu Allah yadda al'umma roƙo ta suka bauta mu Allah duk abin da ba shi ba na addini wani ya tsara ba kai ba shi Allah raba mu da shi masu yi ma Allah shi da su sai wani ɗan uwa ya aiko mun tambaya duk da ya aiko min bidiyo kin kuma tana yawo hanyar sadarwa kwarai tana da ru abun rudin wanda yake magana iya da alama ta malamin sunna amma akan rudin da yake iya bayanin mas'alar gama diddige a sujada yake babu hadisi ko daya har yake cewa ga kilan mota da ban ga mota ba amma daga kilan ne kuma ana gwado shi iya bayani iya gwada siffa ba ta da tushe amma ina fatan bawan Allah yana shi sai shi tsoron Allah irin wannan magana ba ta ka bace ta wanda bai karantawa ko malam wani ya ce ina da alama ba ƙarya ba yake ya yi wani malami ya wani magana amma ba mai karantawa ba da bi wani magana ba yawan abin da albani rahimahullah ya zo da wannan hadisi kisbat rafi zan karanta muku iyawa ya ji kilan mota ya ba aikin addini da ba da gaske yan wa misali ruwaya imam tahawi ya kawo ruwaya shi mushkil aka juz'i na daya lamba ta ɗari da hudu haka ibn kuzaima cikin sahihi ya kawo wannan ruwaya haka ina ga juz'i na daya an lamba ta 328 ibn hibban ya kawo cikin sahihi shi haka imam hakim haka imamu bai haƙi ɗan wani kawai malaman babin suke yi na ba don kadamai da fi sudu bai haƙi haka yi baban ibn kuzaima haka yi baban ibn hibban haka yi baban mamu tsawai haka suka baban gama diddiki biyu a sujada kuma ga lafazin ma da suka kawo yadda lafazin ma ya zo daga aisha radiyallahu anha tana cewa faqatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firash fawajadtuhu sajidan rasan aqbayn mustaqbilan bi atraf asabi'i qibla فسمعته يقول أعوذ برداك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك لا أبلغ كل قضيك تشي نا نبي منزان الله a cikin dare ina lalima shi ya bar shi gudata sai na same shi ya yi sujada rasan akabai ya liƙa diddigen shi fi haka da fasa yanzu rasan kadame ya haɗa ƙawawon shi diddigen shi biyu ya tsoro suna kallon alƙibla sai na shi har take faɗa addu'a da ta shi iya yi Allah ina neman tsarinka da yardarka Allah ka kare min hushinka Allah ina nema da tsaron gomanka ka kare min ubaka Allah da kai nake roƙo daga wajenka nake nemo wannan kariya Allah ina yabanka amma ba na iya kai haƙƙin yabanka wannan ruwaya to waɗannan magabata sun tabbatar da wannan ruwaya a malaman zamani albani ya yankantar da wannan ruwaya haka usaimin ya tabbatar da haka sanwa idan a wannan karni a wannan wani kama a ce wata ɗago na warko ta ba kaza ba albani ya ce ruwaya ta inganta usaimin ya ce ta tabbata ka ce wa babu hadisi wa a kama shi to la ruku ne akwai hadisi kuma tabbatacce ne hatta abin mamaki idan ɗan uwa wannan shi ko wannan yana ra'ayi wannan lalle magana ce ta wasu malamai suna kawo haka amma abin mamaki babu ruwaya ko mai rauni ko mai rauni wadda take bayanin saɓanin haɗa diddiki ƙololuwar ruwaya su suka magana su malamai suka magana sai mamu shafi sun yi magana ne akan masu cewa a raba kin sun yi magana ruwaya mai kawo raba annabi yana nisan ta ƙawawun shi a sujada sai su ce to suna da tsohuwa kenan diddigi ma iya ciki a ruwaya ba na bazin harfa ruwa sanwa matuka da ba a samu ruwaya ba wadda ta ce annabi ya raba ka diddige shi babu wa ya koma su matukar a fuska da babu ruwaya kullum suke musu tana ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba kawo diddige shi yana raba kawo shi gurin shi sai su ce can ma rabawa za a yi amma a ruwaya babu bayan babu ruwaya wacce wata ta annabi araba kuma ga ruwaya ingantatta a wajen malaman hadisi kace manzo Allah ya sujada yana rinka tintike shi kuma a ce babu to akwai aje a diba kuma sai yanwa a takaice wannan an dan waya ka maganar na koyar ga anyi ne hukumcin idan wani liman wani malami ya zo ko ladani ya zo wani wuri na masallaci yakan ga a wani wuri sai wani malamin sai ba da sallah tsakanin malamin masallacin ko ko ladanin bako ya ce ya kiran sallah a wajen ladanin asali to wannan dai wanka ce a sunna babu haka a sunna na sallar salama habban dama na limanci ko abin a neman uzini limam ya ce maka wa na kai wannan da babu amma don kana liman kai ne wanda kai kowa kira'a kai kowa ilimi ai masallacin akwai limami rati duk iliminka inda zaɓe ne za a yi ita a zaɓi wanda ke akara wanda ya kowa ilimin karatu to daman akwai limami a wurin sannan ne in dai ba kai bane ba aminin mumini shi na musulunci aminin mumini shi jin da ya jaji shugaba ne amma kudin kayi wani masallaci duk iliminka haƙƙi abin da ya dace ka bi wannan limani idan ya ce maka wannan ka yi ko shi ka yi abin da ya kaka yi da na sallallahu salama ya je wata unguwa sun sa wani limami kai cikin sahabbai ya je wata unguwa cikin madina hajji bismillah ce a mazala ya ce ba ƙobi limanci ɗan wurin zuru limamin da ƙobi limanci sahabi ne ce a hukanku kenan abin da ya yi limamin wuri ƙololuwa in ya kada matsala ce wani amma han baka da kan ilimin baka shi ba shi kuma haka ladan shi ke da haƙƙi ladan mu da ka ayyana shi ne haƙƙin kiran sallah zafin da ka zo kana da kayan kiran sallah da ka amshi to shi ma tambaya dan kana kwahe kayi ka tambaye ladan amma ba ka mashi hukumin kana kai da ladan wani wuri kaza Allah ta mutum bismillah da
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مفية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب Allah ce hakika mun ba Musa da annabi Musa littafi mana a Taura sai Allah ke magana da manzon shi sallallahu alaihi wasallam fala takun fi miryatin min liqa'i kakkai shakka ta gamuwa da kai da annabi Musa alaihi salam bashir tafsirin jamhur kuma da madogara ta ruwayoyi ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isra'i da ya mi'raji ya gama da annabi Musa alaihi salam wanda har ma nan ne idan lokacin da aka bashi sallah guda 50 ai in ya saba ko yazo da annabi Musa ne annabi Musa alaihi salam ce mishi ya Muhammad na jarrabi al'umma al'umma ta kafin Isra'ila wannan abin da aka ɗauko ina ga abin zai tauri ga al'umma ka koma ka nemi ubangijinka ya rage maka wannan abin manzala ya koma daga hamsin arba'in da biyar arba'in har sai aka zo sallar biyar duk da haka musa ce ya so da muhammadu ka koma manzala ce gaskiya yana gumi an koma abin ya isa manzala ce bai ya koma bai ya rage akan biyar tun daga hamsin aka zo biyar manzala ce gaskiya ba zan koma ba kaga anan annabi alkirim manzala ya gamu da annabi tabbas kiran karka yi shakkar wannan gamuwa da musa alaihi salam wannan tafsir zamu dauka insha Allah Allah ya ce waje alnahu hudan li bani isra'il mun sanya Musa ko a tauran littafi ko ne kin tabbata haka ne dai ko ne shiriya ne ga bani isra'il nan me aka tabbata sallallahu alaihi wasallam tasiliya irin abin da kake ciki kahin kai diba matsayin wannan al'umma ta bani isra'il Musa su girma shi shi ma an ba shi littafi yanda aka baka duk abin da ka gamu da shi shi ma ya gamu da shi tabbas Musa shiriya ne jagora ne ga banu Isra'il da annabi ne da banu Isra'il waja'alna minhum a'immatan وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah ce waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina daga cikin wannan al'umma ta banu isra'il bayan annabawa da Allah ba su masu yawan gaske akwai jagorori na addini Allah tana musu malamai jagorori na addini wanda da a tauran ita ce jagora suna shirye da al'umma da umarnin Allah da Allah umarnin duk malaman dole sai da addini dole ya yada wani ya karantar da kai masu cewa ai shi manzo na Allah shi ne wanda aka ma wahayi ya isar manzo rasul annabi kuma wanda aka ma wahayi ba ce ya gaya ma kowa ba wannan ba gaskiya ba ne ba al'umma magabata har su Allah kama al'umma dalilin kin faɗin gaskiya ma kin wa'azi kenan ba wanda za a ma wahayi a ce kai gaya kowa a wahayi amana ce ta Allah isar da sakon Allah ko ba annabawan ba Allah ma malaman su umarnin isar da sakon Allah yin wa'azi kenan wannan al'umma ita ma a cikin banu Isra'il Allah sanya wasu jagorori a cikin wannan jama'a al'umma wanda suke shirye da mutane kuma da umarnin Allah sai ta lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu wannan aiki da suka doka Allah musu yabo amma cewa da suka yi haƙuri kuma suna masu yaƙini game da abin yawa ba yadda za a yi da'awa ba haƙuri an gadi ba mun karanta a kusa maganar lukuman wanda duk wa'azi da ya ma ɗan shi da ya zo kan maganar umarni da kyakkyawa hali ga muna ta wasu bi da alama a sata an ce hanya ce mai wahalar gaske dole he da jimiri za mu ce da haƙuri ta he da suka jimiri kuma dama suna masu yaƙini da abin da suke kira na ayoyin Allah shi malamai ke cewa ana samun jagoranci da sabar wa yaƙini da haƙuri kuma da yarda da abin da kai kira kai wannan ka'ida ce haƙuri iya daga cikin sababin samun rabo gobe kiyama dole mai imani wadan haƙuri iya da hanyoyi an ce guda uku akwai haƙuri a kan ɗa'ar Allah umarnin da Allah ya yi ya ka yi shimri nan da kusa masu tsarin ramadan ya kan iya zo cikin wani bala'in zahi ya yi ma'ana zuwa maka ruwa an yi shi ka daure duk da wannan wahala ka yi sallah cikin dare cikin sanyi kana barci mai daɗi ka tashi ka je masallaci bautar Allah kanta sai an yi haƙuri na jibarewa yi wannan bauta ta Allah haka haƙuri na kauce ma abinda Allah yake haramta abinda yake haramu ne zai da wani lokaci zuciya da halin zuciya tana karkata kwarai wajen sa'an Allah to kana da buƙatar abinda take raya maka kai misali baka da arme kana sha'awa kaka yi zina ka ji mu nema wannan sha'awa taka ka tsaya akan hanya ta kwarai kan da akan kame kanka dingin da abu sai kada maka sha'awa kai hakuri kana kallo babu aiki kana da matsalar talauci amma ga wurin samun kuɗi na haramu haramun ne karara kai hakuri kayan diplom doktora ko wani diplom in economy aka ce ayi a fallover gidan tambola iya samun ma'aikaci kaza gidan tambola iya san ma'aikaci kafir kaza kai kuma kana da hanya ma ya hakuri kaka ji ai ga gidan giya kayi je kayan shi ne da shi maka zaka kan ilimin ilimin hada-hade a ce ga gidan giya brandijan tana san tana san kadir kaza kuma kai ne ya haƙuri da talaucinka wanda shi ne diya da wata hanya take ta cin haram ka yi haƙuri kanta kwanan ɗanwa ba wacce ta tibi ba daga wani garuruwan mai kiraye ne ya ga matsalolin rayuwa da yake ciki ya ce wa malam bai yi wa mutum ɗan kauce ya samu ya komo sai mala abin ya kai mun gaya ga iyalai ga wani problem ga bai shi man alamanin bai yi wa mutum an ratse daga bayan dawo kaga abin ya kai mun gaya ya san haramu ne wa amma wai shi iya yi wa mutum an ratse in dan samu ya dawo ka hanya ka ce da dami da sai kuma Allah sa doka insha Allah Allah sa doka wace tun dan wanzu na daidai inda zaka je neman babu garanti babu garanti kuma za ka je kana neman kuma ka mutu a ciki baka damu ba ka kaɗe kirki za ka mutu haƙuri shi ne wani a cikin kiran haƙuri wajen barin zaɓen Allah haka haƙuri ɓangaren ƙadara Allah ya da wata ƙadara a marar daɗi a jikinka a dukiyarka a nan ake bambancin mummuni da marar imani ka ji muri haka Allah ya ƙadara kuma ka nemi warware a wajen Allah yan wanda yawa rishin haƙuri da ƙadara bai maka maganin komi kai sa ka cikin haɗari ka a banza ka hallaka saboda gajiyawa dimin wasu maka magana abu amma ka ɗauka kuma ka koma ga wajen da ƙaddara wa Allah ta ka nemi Allah warware maka shi kenan ka samu lada amma hayaniya rashin haƙuri sai ya ƙara cutar da kai ko ka haukace ko tafiyar da bijinka kai haƙuri Allah kaddara kuma ka nemi warwara a wajen Allah Allah ta mike Allah ce wa'annan amin yace wa'annan kina mun sa musu jagorori suna shirye da mutane da umarnin lokacin da suka yi hakuri kuma suna masu yaqini game da Allah Allah ce gaba inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun na'am yanzu wannan bayani maka dauko na nabi Musa alaihi salam nan Allah subhanahu wataala yana tasiriya mana da bada hakuri kwantar da hankalin manzon shi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kwantar da hankali kai da mu hali da ya shiga annabawa ɗan moshi kafin shi su shiga wani hali duk wannan hayaniya da ake gashi abin da zai zai Allah ce ina rabbaka ya koya su da bayanin domin kiyama Allah ne kadai shi zai bayani ya raba hukuncin mai gaskiya da mai karya na an yi hanyar wani ha abu da bai dawo ya waduwa ha abu da dukkan ƙari hujjar ka bai yardawa kun bai yarda ya wani na ka wurin raba rigima mai gaskiya da karya sai an koma ka Allah zai raba hukunci tsakanin dunan abin tsakanin al'ummomi tsakanin daban-daban Allah ne zai hukunci tsakanin gobe kiyama fi ma kanu fi ya katarfun duk irin rigima duk irin tsakanin da ake yi karin karshen shi raba rigima sai an koma ga Allah subhanahu wa ta'ala amma annan ba ta kariya ci gaba أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون Allah ke jan hankalin masu ƙaita da manzannin Allah ko ƙaita da wa'azi Allah ya ce awalam yahdi lahum shin mutane bai bayyana ba gare su suka gani samu labari kam a halaka na min ƙabilin min alƙuru nawa al'ummomi muka halakar a zamani daban-daban ba ɗaya ba biyu ba wanda muka halakar da su kuma kukin wannan su mutanenka kuma duk ƙasar da manzanni yamshu da fi masaki ne suna tafiya suna kai da kawa a gidajen wa'incan al'ummomi da aka halaka gidajen samudawa yau iya nan na adawa iya nan na fir'auna suna nan ba abin da ya ɓace a sama ƙasa har yau duk wannan dubunnan shekarun gida gidan da marudu iya nan iya nan a iraki duwan da karanci lokacin da yakin iraki hikimar allah amurkawa a nan suka yi baz wallahi nan suka yi baz gidan da marudu kakansu har lokacin da akwai masu kare dari suka yi kara cewa wannan bankin ta amurka a wani wurin zai bata gidan tarihi tsagiyar gidan da suka yi gidan saboda jira ke masu tashi amma a nan suka yi bas gidan kakansu na muru kinan gidajen suna nan ya ce kuna tahiya a cikin gidajensu yan wasu al'umma da ba ma labarinsu a littafi allah ya gama da su yan wannan kusa da kama abin da hira ce muna samun labarin da ke wani wuri iya da alama na firamin duba ce har ba ba samu kanta ba amma abin mamaki da ke wannan wurin wanda shi wannan kanta ne gawon wanki kamar murra da aka samu a kusan dutsen a unguwar wannan abu ne hakika an gansu gawa wajen ta yi goma ta ce wata gawa guda tsawon mutumin metin uku da rabi wani ban mu da labarinsu ko a wajen kakannu babu labarin ai wata al'umma mai tsawon tsawon metin uku da rabi uku da rabi kuma ga sanan gawar kisu ba mutum ɗaya ba da yau ga kamar gudun suna a nan kilo 20 da zama ga turmuni ko ba mu labarinsu ba ko a ta yi ko a jama gano ba mu labarinsu ko na ana bincike ne an ga alama kaza eh ashe anan akwai wata al'umma da aka yi masu girma kaza duka yi zo magana haram wannan magana firani wanda ta tabbata yana al'umma ce aka yi a wurin so da su tsari babu labarin su ko a yamma wannan ma wanda qur'ani ya kawo ne na adawa samuda muke labarin sai Allah ce Allah ce su labarin ba ma ba ka labarin ba Allah kada su Allah ce ba amma ba ka labarin su to wannan kiyasin zaman ayar Allah ce inna fi zalika laayat a cikin wannan al'amarin halakar da al'ummomin kayu da aka yi akwai aya abin ala a lura a gano da zika hikimar Allah ko kudar Allah yadda Allah yake mu'amala da bayan shi afala ya zama on shi mutane ba sa yi abin da ake wala Allah ta mutum masu shi mai amfani Allah ci gaba أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
na'am nan ma kuma wata aya ce ta Allah subhanahu wata'ala ga bayin shi Allah ce awalam yarau anna nasuqul ma ila al-ard al-jurz fa nukhrij bihi zar'a shin wasa ga wata aya ta Allah Allah yana koro da ruwa ya biyo ta wani yanki na ƙasa wadda ba mai dutse mara tsoro amma a yi shibka shibkar ta hutu wannan ana magana irin nahar da Allah yake karawa irin su baharin din irin su irin su isa irin da baharin da ta miro wannan kace da ta wannan da ake ban labarin su ne ba bahar ba nahar to irin mutum irin irin ruwa dai zai je duk ta wurin kasa in da ya shibka da hikimar Allah duk al'ummar da ke wannan wurin da ruwan ya je za ta yi shibka a wannan wurin kuma ta rabu yan misalin wannan a nijar ya shika misali wanda ya je kasar tawa kayan lokacin kunce stanci abinda aka yi na maganar wanda ya san noman rani da aka tsada ƙasa duwatsu ne duwa maka ce mun shimka sani amma aka ce a yi a shimka yau kace za ka ce san wani san da ka yi wurin aka tada aka gyara yau wurin gonakai ne amma shekaru bayan gani ba wurin bai nomuwa da ruwan albarkar ruwa inda an zuba ruwa an tona abai wanda abin to tabbas yanzu gudun yadda labari wanda ke yaro mai sun abin da aka baya ba to wanda hikima Allah ce in dai ruwan ya zo ga in dai kasa ce aka dan tona aka daura ko na da tabbas kuna da alƙawarin da ko aka dutse ne in dai dutse kaje ka shuka ta wuri in dan sanar kasa wuri kuna alƙawarin Allah ne yace wannan muna kore ruwa zuwa ga kasa fa nukhruju bi tadamu zu da zar'an shibka tsuro daga wannan kasa ta'akulu minhu an'amuhum su su ci dabbobin su su ci wa anfusuhum kenan dabbobin su ci su su ma kada mutanen su ci afala yusrun shin ba sa dibawa daga ayoyin Allah kan wannan lamarin Allah ɗan wannan alƙashin wannan malaman tafsiri ga wata mas'ala shahararra amma ba ta da inganci amma ta shahara a wajen malaman tafsiri cewa Amr bin As lokacin da ya ci masar masar na harkin nil duk shekara suna zauwa suna wata al'ada ta ruwan nil bai zauwa sai a shekara an diba ya budurwa wadda ita kaɗa da uwayenta za a gyara ta komi cikakken budurwa ya aje a jewa ruwan in ruwa ya ɗauke da budurwa ta mutu shi kenan ruwa sai hayo amma ba haka ruwa bai haihuwa wanda abin cikin tafsirai cikin tafsirai kan cikin tafsirai ana haka arun na asir ya ce masar ta ganin musulunci ya zo wannan abin ai ba zai yi ba ya za a yi a musulunci wani shirka ce da allah wani ta yi da ba kuma kashe mutum a ba ruwa ɗaya na yamma wuri ya ce a'a sai ya aika umar bin khattab da ya aika umar bin khattab sai umar a labarin mu ba kata ne ba kada dauka kar ki rabi ce ka sai labari labari ne ne amma daga da ya shahara da sama kashi ya shahara ne a cikin malamin tafsiri sai Umar ya kadan da yawa ɗan sunfu suna dogara da shi wajen kawo hujjar lakani sai Umar ya takarda ruwa ya kadanwa san kun su daya sai Umar ya takarda ya ce ba ne in daga Umar bin Khattab zuwa ga waya takarda zuwa ga shi kuma ga barakin yake magana da tekun da idan shi umar in kana tahiya da karan kanka kakka tahi an kan tahiya da zuwa ka tahi ina ka tahi ka hudu kamar da aka yi takarda laya ke laya ce aka ana sakawa a ruwa kurin ruwa ya taso to ruwa ya ba ta da inganci kuma ta saba wa haƙiƙa da ɗan wani wannan abin da na jahiliya a da yi wa barin ne na masar ne na masar ne sai ɗaya tun daga tun daga etiopi ya keto su don masar dogon ba su ya cikin mama mai tsawo a duniya don kasashe da yawa gintawa da yawa su gaba a wani gama wani abu na masar ba kada da girma ta wasu kusan tarihi bai alaka da masar abu ne na duniya ne kimiyya ga suke duniya kuma da ruwa ya kasashen goma sha suke aiki da shi kenan goma sha uku suke aiki da shi kenan kudin shi ya damar ruwa ba ta inganta gaskiya shi dai kudin alƙawarin allah ne ayar allah ce zai koro da ruwa ƙasa ko mai tauri ce in ne aishin karkuru zai rubutu su ma'ana ya Allah ce gaba wa ya kulu na mata hadal fa الفتح إن كنتم صادقين نعم ويقولون سنة شوى متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم في الله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون
Allah ya ce lafiya magana da kawurai wanda suna ga kullum wadda ake kiyama za a zo a ware mai gaskiya da ƙarya Allah zai hukunci suka ce wai Muhammad wannan wai yoshinin nan alfatahu da ake magana nan to suna kawo cewa fatahu makka duk kalmar tana ɗaukar fatahu makka amma hakikanin kada ma'anar bai ɗaukar buɗe makka abin zai biyo baya ana magana iya magana ne rigima raba rigima ta gobe kiyama da Allah zai raba tsakanin bayi a hukunci kamar sai da bayan yoyon shi bin takin kiyama wanda za a raba tsakanin hukunci tsakanin bayi a raba mai gaskiya mai ƙarya dan sai Allah ya ce da suka ce in kuntum sadiqin in gaskiya ne a gaya mana me suka so a ga musu kiyama Allah ce kula gaya musu yawmul fatah la yaqul ladina kafaru imanuhum wala madaru ranar fatah wannan in tazo duk wani kawuri imanin shi bai mai amfani kun ba a jiran komi kiyama kenan idan ka ce bisa mai kwanu ka bude maka ai bayan manzana ya ci maka ya bude maka duk ga ƙwarashawa mutanen maka a gaban shi yana aika shi su gaba ɗaya manzana kaga a nan duka ya ƙantar da su ba a raba gani ma ta kama mu ba duka ya bayan masu gaba ɗaya a matsayin ɗaya kuma da yawa suka yi imani suka ma addinin allah haka nan bai ɗaukan maka da shi wani an ce wannan mutum in ya zo kawuri imani ne mai bai amfani ba a jira komai kuma an gama da su kuma magana imani ya wani kuma abu da maka imani ya wani da yawa suka musulunta suka imani kuma sanannu a cikin garin makka a nan annabi a cikin zama annabi ya wani gwamna na makka ita gaba yana taka ce a bude makka da yawa suka musulunta suka zama su komandodin addini ma gaba daya kenan ba maka bace ba nan nan fata na musamman akan tashin kiyama yaushe ne ranar bambanta gaskiya da ƙarya fa Allah ce fa'arid anhum dan haka fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun Allah ce fa'arid anhum ka kauda kai mana ka shiga abgai abin da ke gaban ka ce fa'arid anhum dan wanda ka kauda kai wazin kai wazin kun ga mutum bai da man gaskiya ba ta kai ba kawai zai baka walali a kan kusa kusa a wuri guda kusa kusa yi a kayi kawari kawari kamar ta kuma shiga bakai a kayan mai da kawari mana ta gaba da abin da ke kamar kaka tsaya a wuri guda a yi ta ja eh kurin ka kawo da kanka fa'ar da anu ka kawo da kai game da jaye su wantazir ba suna ta ba an ka waye mai kashe wani karya ba za a gane ka yi jira ka ga abin da zai wakana innahum muntazirun su ma suna jiran me zai same ka an ga waye zai kyakkyawar ƙarshe da mugun ƙarshe tabbata haka nan kawar da kai game da kaka ɓata lokacin ka kayi kayan kawari shirya ta Allah ce ci gaba to ci gaba
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما
نعم أن وذام شكساب سورة من سونا سورة الأحزاب أن ودام فإنشاء بندك وانا سورة من أحزاب أحزاب تاران دنجي تاران دنجي da ake alliance da wanda wannan gama a yi taron dangi guru-guru wanda ba tare suke ba wannan ya zo wannan ya zo wani kawo a haɗu a yi hadafa guda manufa guda wani abin ya wakana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi badar an karya kahurai sun zo shan fansa a uhud a yi zama guda a yi karan batta allah bai ba su nasara ba yanzu sai suka nema ƙudin shakadar suke yawa sai suka nemi sauran yahudawa duk da manzo Allah sallama yayi sa hannu na alƙawalin zama lahiya zai kare su bai musu komai na matsala su masu kare shi in abu ya zo bangaren su haka yadda banu ƙureza banu ƙailuka banu nadir su manyan manyan garuruwa na yahudawa da suke zagayen madina annabi ya sa zama da su to yanzu ƙwarishawa sun kai da kawowa sun daman da duka al'ada ce ke musulunci aka gamu da su waɗannan yahudawa na kewayen madina da ƙwarishawa da gatafan da dai waɗanda suke adawa da aka aka taro guda aka yi magama a zo madina a wa musulmi zama guda kowa ya fi da suke cewa wannan taron dangi ya huce musulmi sosai gaba da gaba an ce dubunnan mutane dubu shaƙi abin da zama haka a nan gaskiya shan ta musulunci bi ta kwaje kai kurin zuwa mutane shahada ba a yaƙi strategic dabara ce amma ta kama ne ka hakuri a kama a kai ka a bawa wanda kai ya da kaje ba ce ka gobe ko mutu ko mutu a garan ba ba mutu a ko ya ka mutu ba hanya ce yanda ya kama ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan taro kuma bisu iya tunkara su kai bisu iya ta abun babu ki babu daidai dan haka yanzu shawara guda ya za a yi nan salman ya ba da shawara irin yadda shi can garinsa ake yi irin baka iya kansu kare garin ka kama hari yin handa shi na kai wannan gada tsakanin kasta wadata hana shigo madina gada ce mai wadi mai tsawo ƙasa mutum bai tsallaka ba kun bai zagangarwa da doki tsallaka shi kun kenan a nan gurin hikima ce ta kare kai gurin ba a iya tsallakowa balle su shigo wannan aiki ne masu aiki da aka yi na wahala ta ta yau azaba ranar taron dangi wanda aiki kuma kowa matsala da an ce aiki da zahi har azawar ta yi ba ka aka ba aiki kun aiki an tsorata an tsorata an tsorata kashin hankali ne ba karama ba an kuda an tsorata an tsorata kwarai zuciya ta buga an tsorata azawar ta yi ba ka aka ba la'asar ta yi ba ka aka ba sai bayan magirban ta wada su ba ta bala da ba sallah ba su ba hada Allah annabi ta sun shagaltar da mu Allah ta kafarin su wuta aiki kurin ake manzala yana yi sahabbai suna yi annabi an zo wani wuri dutse mai sirbi an kasa shi dole ku sai masa manzala ce na kin su daga sai mun zo wuri abin ya kasa su da sun yi sun kasa dukan annabi ce ku bani ku bani dukan an ce a lokacin nan aiki ya zai abinci ma babu cikin shi a dame da yunwa kasan cikin yanzu yunwa ta yunwa kaɗai mai cikin da kaje cikin bai ƙara kada wasan yunwa ba mu a can za a wasan yunwa ne wadda wasan yunwa wallahi sun san yunwa ta yunwa aiki cikin ƙara ba ba ba kuma ci ba kuma ci sai akwai nawa cikin muna kai zan a cikin muna samun wanda kuma fito ba a gari akwai kwana biyu fito a nan kana kwana kwana wala sai kwanaki babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aimi cikin shi saboda yunwa a wannan halin aka ce ina dutse yake yazo ya amshi daga da ya daga da ya buge shi dutse fak ya walƙiya fana ta Allahu akbar annabi ce wani wuce da an gwada mun katambun kisra kisra shugaban farisa ya ce al'umma ta zata barke wannan wannan bambam ana akwai mana hukunci muna tsoron zuwa kashi ba ka tabbata cikin sara muna tsoron zuwa muje mai kai ma tsoron wai da kai sarawa amma ka ce ɗan zai shi mazan bulanshi haka na tanta amma ka ɗan nijar ka ce za mu ci mazan bulanshi haka ba ke ta mun tana sai haɓa da kuma nijar ya buga ta biyu ruzi ya fakai bayan ya bare ya walƙiya ya ce allahu akbar an gwada mun ka tangon kaisa na rum ya yi na uku an gwada mun birnin sana'a a wannan halin yin wani dutse ya tsare aka ci gaba da aiki ɗan almuhimmu dai wannan shi a takaice maganar hazar taron dangi da aka wa musulmi insha Allah zama ji wannan labarin mai yawa kana a darasin gaba da izinin Allah Allah kai darasin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.